بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya ba mu tsawon rai da lafiya da ikon ganin wannan dare na lahadi 26 ga watan zulqa'ada bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 25 ga watan 6,2022 miladiya a wannan babban masallaci namu da ke cibiyar mu ta dabu harifis salafiya cibiyar da babban malami baban abdulrahman muhammad awal adam al'albani ya assasa ta a ajin na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin da aka sa wa suna malam da kanshi ajin malam ya hayayula wanda ake watake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi wannan kuma shi ne zama na 42 a jerin giyan azuzuwan Allah ya da Allah ya mana muwafaka Allah ya ji malam ya ji malam ya hayayula da sauran malamai da dukkan musulmi gaba ɗaya mu kuma Allah ya ba mu ikhlasi ya datar da mu ya sa mu cika da imani a karatun da ya wuce mun tsaya karshen suratu abasa yau kuma Allah ya da za mu tashi suratu nazi'at wan nazi'at kenan kamar yadda aka saba za mu koma mu karanta suratul fatiha daga nan kuma sai mu karanta insha Allah suratul nazi'at a saurara a karanta su uku a yi bayani na tajawidi ma'ana yadda ya kamata a karanta da kyau sannan da kusakurai da ake yi sannan kuma sai amsa kamar yadda muka saba sannan mu ji fassara a takaice in Allah yadda Allah ya mana jagora to za mu karanta suratul fatiha a yau za a saurara sai mu karanta kuma gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
bismillahirrahmanirrahim to suratul nazi'at ko yanzu a saurara a karanta in an karanta za a yi bayanin sakurai da gyaran tajawidi ma'ana kyautata karatun alkur'ani sannan sai a amsa insha Allah za a saurara tukunna bismillahir rahmanir rahim والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
anan za mu sa insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصالحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات والنون din da take da shadda akan ta ai mata gunna kar a wuce da sauri wannazi'at nazi'at wannazi'at ai bambance al'ain da da alhamza ko nazi'ati kan mutun nazi'ati a a daure wannazi'ati gharqa ka a ce garka a gha gha yadda larabawa suke faɗi gharqa والنازعات غر غرقا ونرون كورراتا غر كراتي غر كوي غر غر غرقا kaga da gainu da rawun za a ji din sanyi kauri kenan wannazi'ati gharqa wannashiqati ita ma wannan nun din ai mata gunna wannashiqati kar a ce nashidati shi ma ko to qati ko inda masu yaran suke faɗi wannashiqati نشطا والناشطات نشطا والسابحات ح shi ma ka a ce sabi hati kawai ha ƙarama ce za a ɗan ji tana da sauti haka wasabi hati sabaha sabaha wannan babun ɗin tana da ɗauri tana cin haruka guda biyar da ba ɗauri su taɓa ko ake ce musu na kalakala ko ko gujet kusan kullum sai an faɗi su ƙwarai kuwa to ka a ce sabha a sabir sabir sabir saboda wasalin da ya biyo bayan ta kai tsaye fataha ne sai a kamar fataha-fataha akan wannan bawon din mai daure sabirha wasabihati sabirha fasabiqati ko shi ma kar a ce qati ko fasabiqati sabir shi ma kalkala sabir ka a ce sab ka a sabir sabir ba daure su ta mun harka guda biyar ko ƙubujet da ƙabun da ɗa'un da ba'un da jimun da damin ba a su a ɗaure su tamu inda suke da sukuni ko sabar fasabi ƙwati sabar ƙwa falmu dabbirati ra wani raunin a kaurata falmu dabbirati amara to da a kiyaye kar a dinga cewa wannan zi'ati a dina jam wannan zi'ati ba ti ba ba wannan zi'ati garka ba wannan zi'ati garka wannan shekati game da muka yi wal'adiyati ko za ka ji mutane da yawan suna karatu suna cewa wal'adiyati babaha ba ja wal'adiyati babaha shi ma wannan wannan zi'ati baraka wannan shekati kar a ce ti ɗin ko duka da sauran falmu da birati a mara yau matar jufur rajifa tar wannan rawar da kaurata an rajifa ita ma wannan rawar da kaurata an rajifa yau matar jufin rajifa wannan ha ta ta ƙarshe ta kuri ke na za a tsaye kanta kamar ha babba rajifa yau matar jufin rajifa fa ita wannan ta wani ba a cewa rajifat ba a faɗinta ko ta wani da ke ɗaurariya almarbuda cyclic ta wani ke ba a cewa rajifat kama hayya ala salat kuskure ne sai hayya ala salah inda ta dake daurariya haka in za a tsaya kanta sai ta zama kamar hababba ko yawma tarjufur rajifa tatba'uha akiyar ayn tatba'uha radifa kuma a hade tatba'uha radifa ka a ce tatba'uha radifa a hade ne karatun tatba'uha radifa tatba'uha radifa qulubu yawma idin akan ba'un za a gaban mata ne kuma sun kalli wuri daya duka sun kalli hagu to ma'ana za a yi gudna ke ne ƙuluhun yauma ka a wuce da gudu a ce ƙuluhun yauma izin a ƙuluhun yauma za a ji ya fito daga hanci ƙuluhun yauma izin wajifa shi ma yauma idin din kasaratan ɗin ɗaya ɗaya tsauko alamar gunna ke nan muna yawan faɗi kullum ƙuluhun yauma idin wajifa idin wajifa abasaruha gud kalkala ka a ce abu abu a hankali abasaruha kwashiya ka a ce abasaruha abu abu sa a kiyaye sadu saruha wannan raunin a kawarata kwashiya mun yi irinta a baya kwashiya kwa ba kashiya ba wasu za ka ji suna faɗin kafin to ba daidai ba ne kafin ita ce ke ke ko wannan ho ho ho ho shi aka a ce kashi a kashi a tan abu sa'a ho ho ho shi a kuma al'ayin ya ƙuluna a inna da marududuna ya ƙuluna wannan ba wahala a inna a guna a kan nuna a inna lamarduduna lamar wannan raunin a kawarata duduna fil hafira hafira a idha kunna a kiyaye zal da idan harshe ya taba kaifin haƙoran nan sama guda biyu da a idha a idha kunna aiwaman to yar uwata kuma va kaga shi sa ake so a bambance da zalin da va wannan kuma ka sai mu ce ta idha kunna izaman nakira ba dai ne bane a idha kunna aiwa va ita shi ma va mun din harshen zai taba waɗannan kaifin haƙoran nan gaba guda biyu amma harshen zai doro va va ko a idha kunna aidhan va va zai taba haƙoran kaifinsu guda biyu amma zai yi doro a ciki a idha kunna aidhaman nakhira aidhaman nakhira ay kunna awlu qalu tilka idan karatu a kiyaye zalu idan kara wannan fatatan da suke kan zal za a ga ɗaya gaba to da haka afwan ƙwaro tilka idan na idan ɗaya faɗi tsawo don haka kafin ɗin za a yi mata gunna ke da idan karwatun karwa ga kafin ɗin kuma ga ka'un yanzu sun haɗu karratun hosira kaga mutum ya ce karratun kasira karatun ya karye ne karratun kasira ya karye karatun ke ne karratun hosira maganin abin shi ne a yi a hankali kar a yi da sauri sauri قالوا تلك إذا كرة خاسرة إن شاء الله خا خاسرة ونرى كرة فإنما هي زجرة زج أتي زج كرا قولي كرا قولي من جم تمو زجر زجرة زجرة واحدة أي هن زجرة واحدة فإذا هم ضع أكيد فإذا هم للساهرة ره الساهرة هل أتاك حديث موسى أكيايتا دذال دثاو يغوتاو دوا يغوتاو دور سيني حديث كاتي حديث kaga ga Musa za mu samu ko akwai manci da sin da kuma tabu yar wata bawun tabu to ta shi ma tsinin harshe ne taba kai mun hakoran nan guda biyu na sama hadiku in ka ce hadisu kaga s kenan misali hadithu za a ji ta dan shi ciki kaɗan hal ataka hadithu musa hadithu musa id akiyaye zal id nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa kar a ce bil wadi al muqaddas tuwa bil wadi al muqaddas sai ne tuwa ba bil wadi al muqaddas tuwa bane bil wadi al muqaddas tuwa ko idhab اذهب اذهب شي ما قال قال كاتي اذهب اذهب اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون اتي العين ba fir'auna ba fir'auna ainihin fir'auna innahu ay gunna akan nunin ƙwaga ƙwaga a kiyaye ɗa'un da gaini ƙwaga ka a ce ɗaga a ƙwaga kamar larabawa fakul hallaka ila an tazakka hallaka ila a ja sauti ga alamar tafiya tsutsa nan akan ila ila an wannan nunin babu komai akan ta alamar gunna kenan fakul hallaka ila an da an ga nunin babu komai akan ta za a tsaya a wurin aigunna ne an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika a kawar wani raudin fa taqsha ha ta mamaye taqsha fa'arahu wani raudin kaurata fa'arahu al'ayatar kubara kubur shi ma akwai kalkala ka a ce kubara kubur kubur fa'arahu al'ayatar kubara fa'arahu ayatal kubra kaga da bambanci kubra an daure ta mukin kubur kubur fa'arahu ayatal kubra an gane ko fakaddaba wa asa fakaddaba akiyaye zalim wa asa kuma ade shi ma ka a ce ade ade adabara yas'a yas'a akiyar ayin fahashara ha karama ra a kaurara ta duk inda ga ra'un mai fataha ko mai zama a karatun alkur'ani ana so a kaura fahasha ra ka ce fahashara a ra ra fahashara fanada faqala shi ma karmar nuna cewa faqala ko ko faqala an gane ko faqala ana rabbukum ra a kaurara ta rabbukumul a'la mai irin shi a bayan sabbi hisma rabbikal a'la akwai alhamza sannan ainihin da ɗauri ka a ce a'ala faƙola ana rabu kumul a'la a'la fa'akadahullahu da a kiyaye fa'akadahullahu na kala ba la kala ba nunun ne na kala na kala ba la kala ba za ka ji wasu suna karanta haka wasu na cewa sai an lura da kyau na kala na nunin bilfata na na kalal akirarci kuma ba akirata ba fa akadahu Allah nakala al-akhirati ba nakala al-akhirata ba wa inna lana al-akhirata wal ula shike jan mutane sun da tana kala al-akhirata ana a nakala al-akhirati wal ula inna fi dalika ay gunna akan nuna inna fi dalika la'ib ib ib ay kalkala ib ka ce ib ib la'ibara la'ibara أكرر الرب العبرة لمن يخشى لمن يخشى to anan zamu tsaya kissa ta cika kenan insha Allah sai mu ci gaba gobe in dare da lafiya ko karatu na gaba insha Allah in ba ruwan san ba komai a amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف ترجف جو ترجف يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة a kiyaye daɗin nan ba ko فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الآخرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
na'am karanta بسم الله الرحمن الرحيم
ba jiku ba ju tarju يوم ترجف الراجفة na'am
tsinin harshe da fakin aka ce fakan zaba kamar zahir ce ba yar uwar rawu fakan zaba za a ji ta dan magari na'am fakan zaba na'am ذلك نعم أمامتا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم تتبعها
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمبعوثون في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسامرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
to a nan za mu tsaya laifin daɗi ƙarewa ko kamar ka adini in ji ba haushi ba abin da ya kai ƙwararri daɗi gaskiya Allah ya amsa mana Allah ya ji gamu bismillahir rahmanir rahim suratul nazi'at ko ayoyinta 46 kuma makiya ce duk surun maka ne gajajjeru suna yawan magana akan aqida alqur'ani alkiyama yadda da Allah mala'iku da sauran sufofin su kenan daga ciki Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wan nazi'at garqa na rantsi da mala'iku da suke fusgar ran arni da ƙarfin siya ma'ana idan kafin ya tashi mutuwa mala'iku in sun tashi ba sa mushi da wasa yadda ƙasar idan masara ta yi tsawo kamar haka dinnan in ka tashi aka ce ka fusgota irin fusgar nan da ake to haka mala'iku suke waran kafirai duk wani kafiri kowa ya shi in dai mutum ba musulmi bane to sunan shi kafiri to kuma haka za a mai Allah ya tsare mu Allah ya ce ku ya rantse waɗannan mala'ikun da suke fusgoran shi ne natsu Allah ya amfani da karman natsu fusgo kan kafiri ran kafiri fusgowa kamar yadda malamai suka ce kamar za ka ciro wani abu daga kasa sai ka jinjina ai in za ka ciro wannan shuka sai mutum ya dan jinjina haka ko sai ya rike sanar sai fusgo to haka mala'ikun suke duk wani kafiri Allah ya tsare mu su ga mala'ikun kuma masu bakakin fuska Allah ya tare mu shi yasa duk kafiri ya shiga uku Allah ka tsare mu da kafirci Allah ya ce wannan shi fatu nashqa na rantsa da mala'iku da suke zawuran mumini a hankali kaga daga jin kalmomin da hausa ma kamar muna iya ganewa wannan zai'ati garka wannan kuma wannan shifati nashfa mala'iku da suke zayiran mumini a hankali kamar da ake kwararwa daga buta ko kuma kamar da ake zare zare daga cikin kamu a hankali ake zara ake zara mumini mai imani musulmi fa kadai zama muna ganin ko sai Allah ya ce wasabihati sabaha na rantsa da mala'iku da suke kai komo tsakanin sama da ƙasa kamar suna iyo su ba haƙi su je su dawo waɗannan su je su dawo akwai masu kula da jariri misali ko in jariri ya kai watanni allah zai aiko a hura mai rai a faɗi kalmomi da sauransu kaga wannan mala'iku masu saukar da ruwan sama masu bin iska masu taimakawa musulmi wurin yaƙi idan ana yaƙi da musulmi da kafirai akwai mala'iku za su sauko su taimaki musulmi to su ne as-salihatu sab'a da suke kai komo tsakanin samai da kasai da waɗanda suke ɗaukan ayyukan mu ko su ne Allah ya ce ya rantse kaman an yi kama da iyo ne shine as-sibaha din masu kaiwa su komo su je su dawo su je su dawo kamar da iyo yake yi shine Allah ya ce ya rantse da su fasabiqatu sabqa Allah ya ce ya rantse da mala'iku da suke rige-rige wurin zartar da umarnin Allah daga asabar rige-rige da Allah ya ce wannan zai to Allah ya rantse da wadannan mala'iku masu biyayya kenan da Allah ya ce ba sa daga kafa la ya suna ba ma amaru wa yafaluna ma yurid da sauri da sauri da Allah ya ce ai sun to shine wasabiqati sabaqa da Allah muna gaya ko sai Allah ce fal mudabbirati amra sannan kuma na rantse da mala'iku da suke tsatsara al'amara wakili wakili mala'iku Allah ya sa su wakilai wakilai na daban-daban wannan ma'aikata kama a wuta jahannama shugabanta shine malik suna mala'ika kenan maliku haka president da cewa na ya maliku ya kawo alaina rabbuka ya maliku ka roki Allah ya kashe mu mana in suka ji azaba sai ce innakum makithun anan za ku da ba fita to mala'iku suna na sune almudabbirati amara da mai kula da ruwan sama da mai kaza kaza su masu tsatsara al'amuran Allah da izinin Allah an gane ko sallace to ya yi Allah ya yi rantsu wannan ne ba tun daga ɗaukar rai zai kai mulu yana so mana maganar kiyama ne cewa tabbas akwai kiyama sai ce yau matar jufin rajifa a rajifa shi ne mai kaɗawa ranar da mai kaɗawa za ta girgiza kowa da kowa shi ne huri na farko akwai mala'ika yana can ya sa ainihin kaho a bakin shi yana jira Allah ya ce ya hura yana hura faka zai amurfi sa tsari illa man sha Allah kowa zai mutu duk wani abu da ke da rai sai ya mutu a wannan rana to shi ne tarjufur rajifa ranar da ne kadawa za ta kada komai sai kasa ta gigiza kowa ya mutu tatba'u harradifa sai mai biyowa kuma ta biyo ta shine huri da biyu kenan in an yi huri na farko kowa sai ya mutu idan aka zo aka yi huri na biyu kuma kowa sai ya tashi kuma dole ka mutu in kana duniya sannan aka yi huri na biyu na harradifa din kenan mai biyowa baya dole kowa kuma ya tashi an gane Allah yake cewa qulubu yawma idin wajifa idan an tashi wasu zukatan za ga suna cike da tsoro wasu za ga suna cike da tsoro suna tadaka ai kamar yanzu ne abu a ce Allah ya kyauta inda danki da nafa a nan wurin sai ga yan sanda sun zagaye ya zuciya su za ta fara yi mu ba ruwan mu ko za mu fita ne insha Allah mutanen arziki Allah ya sa muna ciki amma shi zuciya ta tadaka kamar an gano an yi tracking din shi kenan to haka zuciyar wasu za ta yi tadaka wajifa zuciyar kafirai tana ta tsoro da mutanen banza Allah ya tsare ne Allah ya ce a basaru a kashi'a idanuwansu kaga sun gulugulu cikin kunya suna tsoro kasan yanzu ma ana gane wanda yake cikin matsala ba haushe ke cewa labarin zuciya a tambayi fuska an kaga mutum yana ta murna malam kamar an mu wani ya aka yi ne kila ya samu kuɗi ne sai ce kai garin daidai wanda shi kuma ya tashi bai da ko sisi sai ga fuskar shi ta murtuke to abu saruha fashi za ga idanuwansu suna cikin kaskanci alamar akwai matsala a tsorace a firgice an gane ko Allah yake ba da labari to waɗannan mutanen ya na ina da marduduna fil hafira sun kasance a duniya suna cewa anya ma kuwa za a iya tashin mu idan mun mutu da marduduna raddi kenan idan mun mutu za a iya mai da mu wannan rayuwar yadda muke dinnan kamar yanzu yadda muke dinnan yadda muke nan suna cewa shin in mun mutu za a iya mai da mu a dawo da mu mudin ne yaushe a iga kunna imaman na kaira yayin da muka zama kasusuwa tsofaffi da suka rididdige a ce mun rididdige nan gaba a inna la marduduna fil hafira za a iya mai da mu irin wannan rayuwar da muke a ce mudin ne da jinmu da ganin mu mudin ne ne ana sa an gane ko shi ne a'iza kunna imaman nakira idan mun zama imam jam'i na azumi ko kashi mun zama kasusuwa da jijigaggu mun lalace mun bace a ƙasa a ce za a iya maida mu yadda muke kalu sai su ce tilka idan karratun fasira sai kai wannan ko da za a iya maida mu shi ne karra ko da za a iya maimaito da rayuwar mu ko to fasira amma a taɓi imaginary ne irin kamar dai giza da koki nan ne karratun fasira za a mai da mu amma ba mayarwa na hakika ba kai ba dai mu ba sai dai a tashe mu kame da kafirai suke cewa in ka aikin arziki sai a tashe ka a china ka zama mai kudi allah ya kyauta tilka idan karatun khasira ko sai allah ya ce ne fa inna ma hiya zajratun wahida to wannan tashin alkiyama ba wani abu mai wahala matsawa kwaya ce zajara tsawa wahida huri ɗaya kawai wannan mala'ikan zai fu kowa ya tashi wani malami yake cewa in ka kalla za ka gane gaskiya ne yanzu ana so a ɗauke wutar nefa a zariya kaka mutum ɗaya ne kawai da ya taɓa shi kenan a nan masallaci ma yanzu wani yana taɓa wani wuri gaba ɗaya sai wuta ta ɗauke ko ba haka ba ne to allah kuma ka kumfa ya kun mu ma muna yin wasu abubuwa da suke kama da cewa zai yi abu mai wahala zai yi a lokaci ɗaya ina ga allah kuma mai kumfa ya kun allah ya ce tsawa ƙwaya ɗaya ce fa'idahun bisahira sai ka gansu duk a kan ƙasa a sahira a kan tudun ƙasa da ana can an riddige ɗin ko to ana huri ɗaya da nan sai ga kowa a bayan ƙasa kawai ya tashi fa'idahun bisahira sai ga kwatsam kowa a bayan ƙasa ga shi na tsaye Allah ya gama da wannan kisa to yana so yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam fage da ma akan abin da mushrikan maka suke cewa dan ya lalace su ce hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa bai zo maka ba hadithu shine labari ko amma ya gama an ce hadithu kai ana labarin wa kenan labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to labarin annabi Musa alaihi salam bai zo maka ba idna dahu rabbuhu bil wadi muqaddasi kuwa yayin da ubangijin shi ya kira shi a wani kwari shine alwadi almuqaddas mai tsarki wani kwari mai tsarki atwa sunan shi duwa yayin da Allah ya gani da annabi Musa kenan ya kira annabi Musa yake cewa ya Musa inni safaituka kaza da kaza da kaza Allah ya ce labarin annabi Musa bai zo maka ba yayin da ubangijin shi ya kira shi a wani kwari mai tsarki wanda ake cewa kwarin duwa kama a ce kwarin goma muna gani ko Allah ya ce mishi to wani kira ne in hab ila fir'auna ka tafi wurin fir'auna ka mai wa'azi innahu tsaga yayi dagawa ya wuce gona da iri ya wuce maka idarawa yayi banna kenan faqul in ka je ka ce mishi halaka ila an tazakka shin baka so ka zo ka tsarkaka ba ya kai fir'auna baka so ka tsarkaka ba ka zama mutumin kirki kenan yanzu ma'ana mutumin banza ne shi ka ce mishi hallaka ila an tazakka baka amsa kira ba dan ka zama ka tsarkaka ka daina kafirci ka daina zalunci ka zama mutumin kirki wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ka ce mishi kuma zan shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka zama mai tsoron shi fatakhsha sai ka zama mai tsoron Allah ka ga wa fir'auna wannan magana ana gani ko Allah ya ce fa arahu al-ayatul kubra sai Allah annabi Musa ya nuna wa fir'auna mu'ujizozi masu girma shi ne al'aya da kubra mu'ujizozi masu girma kamar ya jefa sanda ta zama maciji kamar ya sa hannun shi a hammata shi ya fito maimakon aji doyi sai a ga haske annabi musa ya nuna wa fir'auna waɗannan haba fa kaddaba wa asa fir'auna ya karyata ya ce aikin banza aikin mofi ka zo mana da sihiri ne fala na atiyar naka da sihirin mithli mu ma za mu zo maka da sihirin shi fa kaddaba ya karyata wa'asa ya saba wa wannan abin da ya san na gaskiya ne ya saba wa umarnin Allah ya ƙi musulunta bai tsaya a nan ba kuma adabara ya tsa ya koma baya ya je kuma yana shirya maki shi ne ya tsa ya koma yana shirya makirci makiyin gaskiya ba kawai zai ƙi gaskiyan ba ne zai koma kuma ya gaya zai rushe ta shi ne fir'aun ya koma adabara ya tsa ya koma yana ta shirya makirci an gane ko fahashara sai tara mutane fahashara ya tara mutane fanada ya yi sanarwa shi ma wata sanarwa ce yi faƙala sai ce ana rabbuku al'a'ala ni ne ubangijinku ya ce wa mutanen ba al'a'ala mafi ɗaukaka ni ne allah mafi girma na haka ni ne abin bautanku mafi girma an gane ko? haba malam fa'afazar allahu da kalar akirarci wal'ula sai allah ya kama shi allah ya mai wani irin kamu fir'auna ya yi barna ya kashe mutane ya ce shi Allah ne ba a kada hullahu sai Allah ya damke shi na kalar akirati domin ya zama azaba ta lahira wal'ula da azabar duniya malamai suka ce azaba ta lahira shi ne a su shiga da shi ta jihannama ya wayo mutu kuma sa'atu adadi lu'ala fir'auna ashe da azab azaba ta duniya kuma shi ne Allah sai ya da shi a ruwa duk wannan cewa shi ne Allah a ruwa aka kashe shi Allah ya mai kamu kamu don ya zama azaba ta duniya da lahira azabar duniya ita ce aka rantsar da shi azabar lahira kuma za a shiga da shi ta jahannama Allah ya tsare Allah ya ce inna fi dalika la'ibara a cikin wannan kissa ta fir'auna akwai abun lura akwai abun lura amma ba liman yaksha ga wanda yake tsoron Allah a takaice duk wanda yake ganin shi ya isa yana yin abin da ya ga dama ya fi karfin mutane ko da mulki ko da kuɗi ko da wani abu to ga fili ga mai ga shi dai abin da aka yi fir'auna kuma gawar shi tana nan hanyar zaka shi ne babban kafin a duniya da ba a taɓa yin shi ba Allah ya tsare ni Allah ya kare ni Allah ya kare ni da zalunci Allah ya sa mu zama lafiya sai gobe kuma insha Allah abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan sai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum